الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دين ثلاثة عشرين جوة الربيع الثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 muna kuma sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal don ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam Bukhari wancan satin mun kwana a babin da yake magana akan mambana mutumin da ya gini muka tada hadisai har kusan guda biyar a ciki mun tada wanda wasu suka agaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen a gyaran katangar shi ta ginin gidan shi wanda hadisin je bai inganta ba mun kuma tada sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fama da rahin lafiya daga baya bayan warke aka same shi yana gyaran lambu ko gyaran katangar shi amma da ya tabbatar da cewa duk abin da mutum ya gina ko ya zuba don ginin gida ba a ba shi lada a dalilin wannan gini din da wanda yake gyaran bukka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maganar al'amarin ya wuce nan to kamar zai tsoratar da kai kenan cewa ginin gida kamar asara ne bai dace a gina gida ba bai dace a mai da muhimmanci wajen ginin gida ba kusan babukan kamar abin da suke so su karantar da mu kenan to yasa saboda kar wannan tunanin ya shigo sai mamul bukari ya kulla babin da za mu tashi a kan shi wanda ban kiyaye ba ko lambar babin na nawa ne ɗari da goma sha nawa ne lambar babi ne masu lambar babi a cikin hadisun su am ɗari biyu da goma sha biyar lambar babi da sha hudu ko to babi na ɗari biyu da goma sha hudu babul maskanul wasi sannan kuma lambar hadisi na ɗari hudu da hamsin da bakwai a shafi na ɗari da saba'in da ɗaya ina ji kuma za mu tashi kan darasi na 69 kenan ko na'am qala al-imam al-bukhari babul maskan al-wasi babin da yake magana akan yin gida yalwatacce mai fadi yace haddathana abu nu'aym wa khabisatu qala haddathana sufyan an habib ibn abi thabit an khamil an nafi ibn abd al-harith عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wannan hadisin min sa'adatul mar'i daga cikin morewar mutum cin nasarar mutum daɗinsa a duniya ya ce almaskanul wasi ya samu wadataccen gida eh saboda kar baka dauka duka wancan babukan da suke magana kai ba za ka gina gida ba kai ba za ka koma kake kwana a shagunan kasuwa ko kake kwana a bakin titin ku saboda karkai asarar kuɗinka to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ga maka cewa daga cikin morewar rayuwa ta mutum shi na ce yana da yalwataccen gida wadatacce duk abin da zai bukata yana cikin gidansa bai bukatar sai ya kada ƴaƴansa sun tafi unguwa sun kwana ko sun je gidan kakanni ko sun tafi nan sun kwana a'a duk abin da kake da bukata kana gidanka wataƙila zama to a ce akwai dan boys quarter akwai dan gurin shan iska akwai gunda da shan fulawoyi akwai yar bukkan nan da ake yi ta masu tutu ko a shigo a huta akwai katon falo da za a sauki baki akwai da za ku zauna da bakin ka baya bukatar su je wajen iyalinka ba ma su san an shigo an yi abin da za a yi an fice ba to morewar rayuwa da mato kana da wadataccen gida almaskalul wasi wal jaru salih morewar rayuwa shine Allah hada ka da makwabta na gari wanda ko da shekara za ka yi baka nan baka larura akan 'ya'yanka baka larura akan iyalanka to wanda Allah ya bashi makwabci na gari baya fitinar shi akan addini baya fitinar sa akan bid'a baya fitinar sa akan ƴaƴan shi wani kawai makwabcin ƴaƴanka ne baya so da sun fito zai kauda musu mari eh da an jima an ya kwaso kwata hay zuba in ya kwaso bola hay zubar maka in ya fito ya sama dan kida yana ma habaici in an yi kaza ya ma kaza ga irin wanda zaka ji rayuwar ta hakunci ta dame ka amma Allah ya haɗa ka da makwabci da komai naku zai zo da yana agaza ma kan ayyukan alkhairi kana agaza mashi ana gaisuwa ta mutunci ana raha ana cuɗaɗɗeniya to duk wanda ya samu irin wannan makwabcin gaskiya ya ji daɗi a cikin rayuwar shi wal daru salih sannan ce wal markabul hani da abun hawa lafiyayye duk wanda Allah ya bashi abun hawa lafiyayye su yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya eh in kana so ka ga wanda ya fara sayan tikitin hauka to a samu wanda yake da rikicin abun hawa musamman a ce akan da yake neman abu eh ya zuba fasinja ya dau hanya sai ta rikice mishi suna ba mu kuɗin mu suna koyi hakuri kafin a gyara ta aiki tikiti tun da safe a kai har magariba ya dawo ya gaji tikis ga ya yi faɗa da fasinjoji ba abin da ya samu to irin wannan duk wanda Allah mai wannan jarrabawar yana da tashin hankali a rayuwa a ce amma a ce mota tsakanin ka da ita kawai ka buga mata kik in wata yayi ka sake mata juye in babur ne baka da problem na tsinkewar kaca karan su rocket rahin kama har fitina duk a ce lafiya kalau in doki ne baya kaddamar tsallaka rami tup tup tup tup ko ba da zani haka yake tafiya wani doki in kawo shi kawai da ka dan daga hannu ya sa abu da kake nufi zai kwana dole ne zaman ka lafiya amma kana yana tabarya yana toma yana hawa yana nema ya kado ka yake ji ta karasa abin da yake maka dadi in za ka kai kasuwa a sai da sai an sa masa baliyan ko ko an sa masa wata kwaya dan a cuci mai saya kaga shi wannan akwai matsala ciki amma morewa rayuwa yana ce wadataccen gida makwabci na gari abin da kake hawa don biyan bukatar ka wannan dabba ce ko na'ura ce a ce ba ta da rikici to wanda yake da wannan ya ji daɗi a zamantakewar rayuwa wannan yana gwada maka kenan mallakar muhalli au yana da nasa tasirin a cikin addinin musulunci ana so a mallaki muhalli da haka wanda Allah ya hore mashi ya mallaka daidai abin da zai biya mai bukata babu malikin khadal ghuraf babin da yake magana akan wanda yake da ɗakuna a cikin gidan shi حدثنا موسى حدثنا الضحاك ابن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية yana tare da Anas bin Malik a wani guri da ake kiran shi Zawiya fawqa gurbatin lahu yana saman wani ɗakin shi fa sami al adhan sai ya jiyo ƙaran kiran sallah fa nazala wa nazaltu ya sauko ni ma na sauko daga kan rufi fa qaraba fil khuta sai yake tafiya dab da dab da suka sako sun ji kiran sallah na za su je masallaci maimakon ya daga kafa ya tafiya da sauri sai yake tafiya a hankali takonsa yana dab da juna kamar wanda yake nema yayi awon da ake na kafa dab dab haka han takonsa a matsayi faqala sai shi ana sai yake ce da shi kuntu ma'a zaid bin sabit wata rana na kasance tare da zaid dan sabit fama sha bi hadhihi al-mishya sai muka tafi da shi masallaci ko yayi tafiya da ni irin wannan tafiyar da nake yi tsaf kamar bana so wa qala zaid din yace da ni atadari lima fa'altu bik ka san me yasa nayi wannan tafiyar da kai fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam masha bi hadhihi al-mishya sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni ma yayi irin wannan tafiyar da ni wa qala manzon Allah yace da ni inji zaid bin sabit a ta dare lima mashaitu bik ka san me yasa nayi irin wannan tafiyar da kai qultu Allahu wa rasuluhu a'lam zai yace da manzon Allah Allah da manzon shi ne suke da sani qala sai shi manzon Allah ya ce mashi li yaksura adadu qutana dan adadin takon mu yayi yawa fi qalabis salati a wajen neman sallar maimakon ka yi sauri tap tap tap tap tap kana da narka ƙara so kake daga kafar a hankali dam da dam zai ce to na irin wannan tafiya ne dan mu samu yawan tako kafin mu karasa masallaci dan duk takon da ka taka akwai lada wanda ka cira akwai kankarar zunubi amma malamai sun ce shi wannan hadisin bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam babu naqshil bunyan babin da yake magana akan zane a jikin gini a jikin gida dama na dan yi bayanin shi wancan satin eh a wa daki duso duso ko bangon gida duso duso ko a mai zane me matsayin sa yanzu an wuce cewa ya halarta a yi gidan to in an yi gidan a kawata shi a mai zane shi kuma me matsayin shi حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن ابي الفديك قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن ابن ابي هند عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تقوم الساعة القيامة بذات تاهبة حتى يبني الناس بيوتا حتى متاني سنجن جداجي يشبهونها بالمراحل suna kamanta wannan gidan da marahil alkiyama ba za ta tashi ba sai an yi gida gidan ya yi kama da marahil mai hadisin zai fassara mana menene marahil sai ce kala ibrahim ibrahim da ya fito a cikin riwayar sai yake cewa ya'ani asiyabul mukhattafa shine tufafin da ake mashi zane a jikin shi ko ake sa allura a mai zane da dinki ko zare a jikin shi irin dai kamar zubin kwado da linzami kamar zubin sarfani kamar zubin konix da waye dai ko kubta ko waye duk allura ake sakawa a tsitsa zare a guraren da babu dan adansa ya fito to alkiyama ba za ta tashi ba sai mutane sun mai da gidansu kamar zanen da ake yi a jikin riga eh ina ji ko yanzu kamar abun har ya zo shi fa ko la ta kwamu sa'a alkiyama ba ta zo ba har ta zo kamar haka wasu gidajen za a gina lafiya kalau an gama an kare kuma sai a je a siyo tiles sai a liƙa a jikin bangon gidan zanen da yake jikin tantsin zai baka ya yi kama da zanen babban riga ko zanen riga ko kubta ko zabuni ko hega zanen kamar ya fita haka eh idan wani fefa ce aka siyo aka liƙa sai hega ya yi kamar haka in gidan sarakai aka je aka yi wannan kwankwahe kwankwahen a jikin suminti aka zana hega hima ya yi kamar babban riga ya yi kamar zane mai kyau wannan duk magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sahabbai dai su su ji ta kamar tarihi kamar labari mu ko mu ne muke da tabbacin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne to sai dai kuma da manzon Allah ya faɗi wannan haramun ne yake na mutum ya kawo ta gidan shi Na'am, haramun ne ko ba haramun bane? Ba haramun bane? To ya inganta kenan mutum ya sayo tiles ko ya yi mana. Wannan kabira sai kwarai da karfi. Na'am. Na'am. Na'am. A'a ba a kan zane na yi ba a kan gini na yi umuman tunda shi wancan ya ce in ka sa kuɗi a gini ba ka da lada ibn hajar da ce ya ce a cikin fatahul bari idan mutum ya zuba gidansa don yin irin abin da yake na dole na bukata wannan ba a nufin a ce ba zai samu lada ba ko ina jima mai sharhin da yake hannunka ne shi kuma ibn hajar ya ce ba duk hadisi bane da aka ce alamar alkiyama zai zamanto kuskure ne ko ya zamanto laifi ne watakil saboda na ce ba duk hadisin da baka ce bane alama ce ta alkiyama laifi shi yasa na dawo tambayar gare ku wannan zanen kuskure ne ko ba kuskure bane kai gida ka kira shi ya zama to abin sha'awa laifi ne ko ba laifi bane ba laifi bane ba ko to mu karanta hadisi ɗaya biyu sai mu sake tambayar na'am حدثنا موسى قال حدثنا أبو أوانا قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن كربو حديثي دقا وراد شيخ عمر بوسين المغيرة ابن شعبة قال سيتي كتب معاوية إلى المغيرة معاوية عن أبو سفيان يربط ومغيرة ابن شعبة تتروم حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم wanda malaman garinku suke da shi babu shi a wajenmu ka rubuto mun daɗin samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uktub ilayya ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rubuto mun abin da kaji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kataba ilayhi sai mughira ya rubuto wa muawiya cikin abin da yaji zaka tada al-muslimai a hadisai da zaka da an ce warrat ya rubuta wasiƙar muawiya zuwa mughira ka rubuto mun hadisi zaka ga malamai suna gutsara su ana sa su a babika da yawa rubutun a zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan to a wannan fa kataba ilaihi sai Mughira ya rubuta Muawiya inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi duhuri kulli salati manzon Allah yana faɗa a bayan kowace sallah idan ya ida yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu addu'o'in da ake likawa a jikin irin wannan takaddin ga tana a jikin su da aka tattaro hadisan aka lika su aka hada su a guri daya tare da cewa Dr. Sani Umar na ja taɓa yin wata magana cewa shi kuma kuskure ne lika irin wannan takaddin da cewa mutane su karanta su a bayan kowace sallah saboda hadisan a ciccira aka samo su daga sahabbai daban-daban to kenan baya nufi dukkanin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a lokacin sallah kwaya to wallahu ta'ala alam su dai sun yi kokari duk abin azkar din da manzon Allah yake sun tattaro sun zuba a guri daya to kai kuma zaka yi su ne duka lokaci ɗaya ko kuma kai ma zaba zaka ke kana yin su lokaci zuwa lokaci wallahu ta'ala alam yasa a cikin wani kokarin akwai abin tambaya ba eh tunda kaga shi kamar hadisin fakara ɗaya ka maka ta abin da yake bikin wannan takarda ɗin ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki da godiya a gare shi suke wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai sai ka tabbatar ma Allah Allahumma la mani alima a'taita Allah ba mai hanawa ga abin da ka bada duk abin da ka bada dole sai ya zo hannun mutum ana so ko ba a so babu yadda za a so kare shi ko da kan kura an zuba an tare hanya sai ya silala ya ƙara so zuwa gare ka wala mu'ti lima mana'ata babu wanda isa ya bada abin da Allah madaukakin sarki ya hana zai sarka misali sai a yi mulki a gidan mutane a ƙare a raba ofa kowa ya samu amma kai a manta da kai sai abin ya ƙare ake jin ciwo kana jin ciwo an kulla gaba tsakanin an ba kowa an hana ni ni ko da ta hausa ki magana saboda babu rabon ka ne Allah saka ji haufin wannan haka al'amar ubangiji yake wala huwa bi limama ata ba wanda yake bada abin da Allah ya hana wala yanfa'u zal jaddi ba zai amfanar da mai wadata ba min kal jaddu wadatar a gurin ka din mai wadata wadatar ba za ta mai amfani ba in ya zo gaban Allah madaukakin sarki yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to ba wanda dukiya za ta mai amfani in ya je gaban Allah sai dai idan ya je da cikakken tauhidi da ikhlasi ina zai samu amfani a gaban Allah madaukakin sarki wannan shine gaba ta farko ta hadisin Mughira zuwa ga Muawiya wa kataba ilayhi cikin wasiƙar da ya rubuta innahu kana yanha an qila wa qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani akan an ce an ce ya da jita jita wa kasaratu su'ali da yawan roƙo ko roƙon kuɗi ko roƙon tambayar ilimi wacce take ba ta da amfani ko don ƙure ko don ta nuna kana zuwa makaranta wa ida'atil mali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana lalata dukiya wa kana yanha an uquqil ummahat yana na'am wa kana yanha an uquqil ummahat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ake saba wa uwaye mata wanda duk mun muke so a baya iyaye yara sun firena su shi yasa manzon Allah yake magana akan hukukul ummahat uwa ta fi tausayi ta fi tarere yaro ta fi mai gata ya ta ji yunwa ta bar masa abincin shi uban ya shigo ya cinye nasa ya bashi ka iya fici amma ya fi jin tsoron uban akan uwar shi shi yasa to manzon Allah yake yawan tausayawa maza yanha an hukukul ummahat yana hani ake saba wa iyaye wa wa'adil banat da binna mata tunda ya tadda farko farkon jahiliya to manzon Allah yayi hani a ci gaba da wannan al'ada kuma alqur'ani yayi hani akan wannan al'adar wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah zai tayar da wadda aka binne ta a ranar gobe alkiyama a tsantsare ta da mala'iku sai a tambaye ta me yasa aka kashe ta malamai suka ce to idan wanda aka binne din babu laifin tsaye babu na zaune za a tareraye a tambaye shi me yasa aka kashe shi kai da kai kisan kana ga ina zaka je ka in dai wanda aka kashe din aka binne shi an tambaye shi wa idan mawdudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat to idan kuma wanda ya binne din shi kake tsammani za a yi da shi aka ce wannan usulubin da alqur'ani ya dan ya nuna maka tsoron abu wanda aka binne shi yayi bayani to kaga ko wanda ya binne din shi babu aula a ce sai ya yi bayani in kaga wanda ka binne an same ta ana ba ta kahi me yasa aka binne misali wani to kai ka san gare ka fara kuka ta kan azokan eh to yayi hali akan binne ƴaƴa mata wa man'in yayi hali akan ruwa wa hatin da kuma bani bani yawan roƙo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da ruwa kuma yayi hani akan roƙo bisa wannan hadisin da muka ƙara bayan na yi gida na kare duk abin da nake da bukata ya halasta in siyo tiles da waɗannan zane-zanen da ake in ƙara zane gidana shi da dalilin da ya sa imamul bukari ya koya wannan hadisin a bayan wancan na na bai kamata ba to me yasa bai kamata ba an samu idaatul mali salwantar da dukiya ko na akwai wani dalilin kuma na shi yasa na bada damar a tattauna din kaga kenan akwai gunda bukata take tasowa akwai gunda bukata ba ta tasowa idan gurin yana ruma zai iya lalacewa ko zai iya cin ruwa ko kuma bangon kuma da dukan ruwa zai ke lalacewa ake yawan filasta ake yawan fenti sai an ga idan aka liƙa wannan zai fi saving cost zai fi ajiye ma kuɗinka wannan in kai shekara shekara goma ko ashirin baka bukata ba wancan kuma duk shekara ya kai to idan kayi wannan zai ƙara tattala ma kuɗinka wannan baya faɗowa cikin idza'atul mali idan abin da kai ba zai ƙara ingancin komai ba ba zai ƙara ƙwari ba kawai sai idan ka alfahari da kafafa to wannan shine abin da ake hani a kan shi kowa kuma alƙalin kan shi ne Allah ya sa mu dace حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ياتي لن ينجي أحدا منكم عمل ba wani da aikin shi wani aiki zai tseratar da shi ba wani aiki da za a yi ya tseratar da wani a gaban Allah a gobe alkiyama lan yunajji ahadan minkum amalu qalu suka ce wala anta ya rasulullah har kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aikinka ba zai tseratar da kai ba a gobe alkiyama tun da ya fi kowa aiki to karka ji akwai wani aiki kwaya ɗaya tak da za ka yi ka yi tsammanin za ka tsira da shi a gaban Allah babu shi don haka ko Allah ya hore maka kullum mutanen garinku a gidanka suke cin abinci kai kake tufatar da su kai kake suturta su kai kake ba su makwanci kai kake musu duk abin da ya dace na alkhairi kai kai tsammanin wani aikin zai tsaratar da kai a gaban Allah madaukaki din da ya sa amalun bitankir ko kowane aiki ne da zai iya zuwa kwakwalwarka wannan aikin ba zai iya baka tsira a gaban Allah ba sahabbai sun yadda ba su da shi amma mamakin su ma har jajircewa irin ta manzon Allah shi ma ba da aikin da zai tsaratar da shi sai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma ya manzon Allah wala wala ana har ni din ba ni da aikin da zan tsira da shi a gaban Allah illa an ya taghammada ni Allah minhu bi rahmati sai idan Allah ni ma ya lallabe ni da wata rahama daga gunshi idan Allah ya lulluba min barwar rahama ya tausaya min shine zan tsira to kaga kenan ana da buƙatar rahamar Allah maɗaukakin sarki kafin kowa ya shiga gidan aljanna amma ana da buƙatar ka yi aiki kuma sai ka nemi dacewa daga gun Allah maɗaukakin sarki illa an yata gamba da ne Allah minhu bi rahmatin sai dan Allah ya lulluɓe ni da rahama daga gun shi amma me yin sharadin sai ce fasaddidu ku nemi muwafaka ku nemi dace shine tasdid qaulan sadida ko to fasaddidu ku nemi dacewa wa ƙaribu ku nemi kusanci zuwa ga Allah duk abin da kuka san Allah yana so zai ba da lada zai ƙara muku kusanci zuwa gare shi ku yi wannan aikin don ku samu kusanci zuwa ga Allah wagdu kuke sammako wa ruhu kuke tafiyar yammaci wa shay'un min ad-dulja da amfani da wani sashe na cikin dare wal qasdal qasda da bi sannu sannu da bi a hankali a hankali babu sanda ba bi a guje wal qasda al qasda ila at tawassuq fil umur abu dai a hankali tsaka tsakiya daidai gwargwado ba karanci ba zarmewa tsaka tsakiya daidai gwargwado tablugu za ku kai inda ake muku fatan alkhairi shi ma na hadisin kamar Imam Bukhari yana fassarar waɗancan babin ne na baya shi manzon Allah ya kawo shi ya shabbaha duniya ne da lahira a cikin hadisi babu abin da zai sa dan adam ya tsira a wajen Allah madaukakin sarki yawan aiki ba zai sa ba sai rahama amma me zai taimaka Allah ya ma rahamar shine kake neman muwafaqar Allah Allah ya sa kai abin da kake akan dace kake aikin da Allah yake so dan ya baka kusanci zuwa gare shi sannan sallah idan safiya ta yi ko kake yawan tsammako wajen yin aikin alkhairi da an ce ga aikin alkhairi to yi tsammako a fara da kai ana ake cin nasara shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wani farat yace manzon Allah yi addu'a in fara daga cikin su wannan sammako yayi manzon Allah ya ce anta min to dan kwaikwayo hi ma sai yace manzon Allah ne ma da ne ta ai an riga ka to dan haka da ka ji aikin alkhairi ifarat a fara da kai kana yin wannan farar din ana ake samun aljanna aljanna da farar ake samun ta wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun munafasa ake in an zuba gasa kai na takwas ga na daya kana nufi za a yi bibiya ka bacin ga na daya ga na biyu ga na uku to yasa ka yi kokari ka fado na daya yasa mana Allah ce wahu ka rika yin sammuku sannan ita aljanna aka tashi magana Allah gaggawa yake a cikin ta ba a neman aljanna a kwanci ita ake wasari'u wani gun wasabiku ko ku yi gaggawa ko ku yi musabaka sai rarreniya haka manzon Allah ya faɗa wannan sahun na gaba da mutane sun san alkhairin da Allah ya cusa a ciki kuma kowa ya san ba zai samu ba har sai idan an ƙuri'a to mutane za su yi cirko cirko a yi zago zago a zuba a ɗauka in ya so wanda ya ɗauka number one number two number three up to number twenty ko twenty one to su ne za su tsaya a sahu na gaba twenty two to kaza su ne a sahu na biyu to sai an yi ƙuri'a sannan za a zauna lafiya a sahu amma ya ga mutum ya so ka jana a akar muka labi bismillah bismillah nan ba magana akar muka labi eh idan ka zo kana da sahu ka dagi amma sai dai akar muka suna da gurin su dan dai wannan filar haka in an zo an tada sallah in aka ja riga ka aka ce koma daga baya babu laifi idan wasu sun zo ana iya wannan ko a ware musu gun ko a fidda su zauna wannan babu laifi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kafarta sallah ya juyo bayan shi sai ce li yaliya ne minkum qulul ahlam wa duha masu kaifin hankali masu tunani su zo saiti na su tsaya da haka sai a ƙara buɗe sahun wasu su motsa gefe da wana da wana ku zo nan ku tsaya to akwai ladabi gaskiya wajen tsawo su da haka haka ba aka kabarta sallah wani dan takurar sa wani can gahi nan yayi wani gahi irin na balato da yake ko nawa ne eh da afi da su babu lafi mutane masu mutunci masu kamala da rawani da hula da komai ba su guri za su zauna in an fita filin burka shiga gaba ba matsala wannan babu laifi ana wani a cikin tsarin addinin musulunci banda wannan to duk aikin alkhairi gaggawa ake mashi wa gudu wa ruhu to abinda manzo Allah yake nufi shine da safiya da sanyin safiya ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka na ibada a buɗe littafinku da ayyukan alkhairi tun da sammakon safiya haka nan rana tana gota tsakiya ku yi ƙoƙari ku samu ayyukan alkhairi ku cusa a cikin littafinku wa shay'un min al-dulja haka cikin dare ku yi ayyukan alkhairi ku zuba in Allah ya hore ma wani kuɗi ka zagaya makwabta cikin dare ka yi musu rabo a envelope kwam kwam kwam ana buɗewa waye ka ce ni ne sako ne yana meko hannu ka bashi ka juya e inda za a iya a zagaya cikin dare da haka nan babu yan social media babu wanda za a zagaya a hoto su ɗauka su sai falleliyar mota ce ko falleliyar babu daga kai sai ubangijin ka zai maka media a ranar gobe da kiyama da haka ka zagaya ka bada shi ya fa alkhairi mutane da yawa sun yi ayyukan alkhairi amma Allah a koyi suke amma Allah bai kunyata su ba wannan nake karanta labarin wani mutum shi idan yayi aiki yana samun kasamun kuɗi amma idan ya zo cikin dare ya lissafa kuɗin ya ga abin da zai ɗauka da abin da zai buƙaci iyalin shi sai ya kira wani mahauci mai ƙaramin ƙarfi a unguwa sai ce wannan bisa amana ka duba da wane da wane da wane ka raba musu wannan kuɗin ka ba su amma bisa amana da haka idan gare wa yi wannan mahauci ga yar ƙaramar sana'a yake ga hannun ya fito amana wane ga dubu ashirin wane ga dubu talatin wane ga dubu ɗari ya wannan mahaucin ga mai ƙaramin ƙarfi a unguwa amma kullum bai ta shi kuma wanda mun san kuɗi yake samun hankali a kwanta amma shiru ya ƙi wa kowa komai ranar kawai Allah wa wannan mutumin mai aikin zane da wahi Allah masa rasuwa a tarta ne kai Allah mai rasuwa a mutanen unguwa ku zo ku bai sallah kawai kuwa ce ba zai yi ba eh duk kuɗin da yake samu kawai ya ƙi mana komai kawai ba za mu masa ba sai ƴan uwansa da dangin da su suka taru suka je suka bai sallah suka binne shi mutanen unguwa kowa ya ɗauke ne a kwana biyu to ina bai ta babu ina bai ta babu ina bai ta babu hiru hiru mutane ka suka yi Allah da ana kan kuɗi kowa ko da dan hakuri ya dan zagayo a dan sai tsire na naira 100 ko da sai dan wani abubuwan da mun ga shi ai mai ne ya mutu wannan da kuka ce ba za ku sallata ba shi yake ba ni in ba ku kuma kun mai abin da kuka mai kuma Allah madaukakin sarki ya dauke kayan sa dan haka bai kawo bari sana'a ba ni ko na mana yana tsayarwa ne to kaga shi tsakaninsa da Allah yayi baya so ma a sani a nuna shi ne barantana aikin ya lalace amma da Allah ya dauke kayan sa ya tafi da shi Allah ya nuna shi ne yake wannan aikin alkhairin kuma na tabbatar da mutane masallaci ba sai sun ji da na sani a ransu kuma za su ci gaba da masa addu'a da fatan Allah ya gafarta masa da ji a ransu cewa sun zalunce shi da ka gwana al'amarin ubangiji ne to cikin dare ya kamata muke aikin da zai ba mu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a samu ayi karatun alkur'ani cikin dare mutum ya tuba cikin dare ya yi kuka tsakaninsa da Allah sai shi sai ubangijinsa suka san me Allah mun yi kaza mun yi kaza to Allah dai ga ni gaban ka Allah ba ni da ƙarfi ba ni tsini ba ni dubara Allah ka yafe mu cikin duhun dare ka yi kukanka ka shafe Allah ka dai san da kake yi haka sallah ce ta samu raka'a biyu ce raka'a hudu ce raka'a shida ce ka samu abin da za ka yi amfani shekun minad dulja haka za ka yi amfani zai baka dama wajen zuwa ga ubangiji wal qasdal qasta amma bu a hankali kar ka rungumo da yawa idan ka zo da safe kai sallah asuba ka ce kai ba za ka je neman abinci ba sai karatu izu 20 kai ta tilawa da ƙarfi sai can karfe goma ka galabai ta sannan ka fito duk leburori an kwashe an tafi aiki kai ban da kai idan rana ta yi haka zo ka zagaya ka higo masallaci kai ta na fulfuli dan abincin da ake ci a majalisa duk an cinye hau ka fito babu inda dare ka gaji kuma kai ta narka bacci ko ka tahi kai ta sallah cikin dare kai ta sallah har asuba ta yi in ka tahi da safa ga gengedi ga gajiya ga yin wahai ta kasa yin komai to sai manzo Allah ce kar a kwaso da yawa wal qasdan qasda abu a hankali tsaka tsakiya a kwaso abin da za a iya da haka in zaka yi karatu yi abin da ba zai gallabe ka ba in zaka yi sallar nafila yi abin da ba zai gallabe ka ba in zaka yi karanta yin a in zaka yi azumi kai abin da ba zai gallabe ka ba in zaka yi sadaka ka ba da wanda ba za ka gaza ba idan kana daukar albashin dubu talatin karka ce na alƙawari duk wata zan ba da dubu goma wallahi sai ka kafa amma babu laifi idan ka je ka ɗauko dubu talatin ɗinka ka ware ɗari uku ko ɗari huɗu ka duba wani mai ƙaramin ƙarfi an gwar ka ce masa akara muka laga wannan an rage ce fa ne shi ma zai ce insha Allah na san yau an biya albashi za ka ga da murna zai miƙe far ya shiga gida dama an ce ba daddawa ba giri ka jira tambaya da me da me babu eh shi ma da ƙarfin halinsa Allah madaukakin sarki ya hore masa to ɗari uku Allah ya yarda ɗari huɗu ɗari biyar za a iya ta inda ko albashinsa zai iya ware ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai ya taimakawa wasu to da ana rage zafi da damuwa a yi abin da mutum zai iya wal qasdal qasda abu sannu a hankali tablugu mutum zai je ga inda yake niyya to hata ababun rayuwa haka abin yake ka daki wajen rayuwarka ka yi sammako wajen neman abin da kake ganin zai agaza maka safa da yammaci ka nemi abin da kake ganin zai agaza ma cikin rayuwa a cikin dare in akwai abin da za ka yi agaji duniyar ka hima babu laifi kai in ka tashi kashewar sai sai wal qasdal qasda a kashe su su ma sannu a hankali da haka in ka tashi wancan ginin kar ka dauko fanta mai man gini ka dauko duk wani abu da ake sa mai tsada ka ce he ka sa to zai iya kare ma karfi ka kare gini kuma jari ya kare sai kuma ka fara tunanin ya za a rike gidan saidawa za ka yi ko kuma ka zaka zauna ka fara talauci sai manzo Allah ce wal qasdal qasda abu a hankali in ka dauko jari gare ka ka gaba ba ba ba kuɗi zai kare he ka za ka yi duru sai ka koma kai dim kai ta taro kana bi sannu a hankali in kaga jari ya dawo ya zauna lafiya kalau ga wani kudi ya karu abin da zaka yi ka sake tsakura sai ka dora anan gurin wal qasdan qasda sannu a hankali karka ce ba ba ba ba ba sai dai zaka yi ba a su yasa hatta in yamare su a gurin su in kai kudi ba a zuwa ayi ba ba ba ba din wani ba ruwan ka kawai haka zai zai ma jujuya ma tsaki saboda kai waye zaka zo dare ɗaya ka ce ka zama abin da ka zama to wani lokaci duk a hankalin siyasar rayuwa ce amma yanzu an ya zama to saboda zamani ne na siyasa fata ta zama ba laifi ba kwasar kudin jama'a ba laifi ba ba ba haki da an ɗauki mutum an tahi da ɗan ƙaramin akawunta kwanan na ya gaja zo wata fanalar iskara da an kwafi ya ce ya dawo handa kaza da an kwana ce ya zama discussion an gama ce an gama discussion an gama ce an ɗaura wani aka za a ci gaba an gama ce an siyo kaza ba ba ba ba ba ba ba duka albashin da aka dubu arba'in ce dubu hamsin dubu talatin kuma dai a zauna cikin jama'a ba a yadda za a yi kafi kowa kyan riga kafi kowa kyan takalmi dole akwai matsala cikin al'amari kuma haka za a zauna ba kyama ba kyankyami he ya ɗauki masifa ko ya goga muku masifa dole he ana kyamatar masu laifi Allah maɗaukakin sarki ke sauraron al'umma da haka dole zamantakewa ta akwai kuskure da yawa wallahi ana da laifi ana da barna amma mu muke ɗora wa barnar laifi in ka san mutum da sata yake yin ya kamata ku ke kyankyamin ya kamata yake ganewa a fuskar ku wannan abin ba ku in ya sai falleliyar mota ya kamata ya gane a fuskar ku cewa mun san sata kai albahin ka bai kai kai ba ya kamata ya zama to ana dan kyankyamin wannan abu da wata kila kyankyamin ana yi wallahi da barna da yawa an rage ta amma mutum ba ba ba ba ba cikin wata hida ko tsoro babu ka zo ka ruhe gidanku na gado ka zo ka yi kaza ka yi kaza a sai mota a yi aure ka je maka ka biya matar ka duk wata hida ai abun da abun tambaya wallahi duk wannan kuɗin mutane ne da famfo da kuɗin ruwa da duk aka tattare aka yi abin da za a yi to manzo Allah da ya ce wal qasdan qasda ko da akwai a hannunka a bisa nu a hankali a bisa kasakiya tablulu sai mutum ya kai kare yasa to zaga idan mutum ya wannan baba baba wadanda an kaftar ta haiga kwana kaɗan mutum yana newa su su sai ga yana faɗa gwamnati bata bashi haƙƙinsa ba ba a mai kaza ba abokansa sun watsar da shi da lokacin yana yi an mai kaza sai ga dan mutum yana kama kame ba kuma bane saboda can da aka yi baba baba aka kwasa da ƙarfi ko ba za a je din ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mutane lalle abu a hankali a ta akan addini haka ya faɗa ina haza dina mace wani addinin da kuke kallo gambu yake a tsaye babu inda zaka je ya lankwashi sai manzo Allah ya ce to duk wanda zai fara al'amarin addini sai ta fa auhil fihi bi rifqi in zaka shiga cikin addinin musulunci shiga sannu a hankali ke sakura sa kadan kadan to zaka yi nasara zaka dade ana yi da kai amma idan ka dauko ba ba ba da karfi ba inda za a je za a wance kallar da kai yasa za ka ga duk wanda ya kama al'amarin addini da zafi gagagagagamin awa ɗaya awa uku wata ɗaya dukkan kowa zai ji labarin shi babu inda za a je za a ɓarin shi ya sa manzon Allah ya ce fa augil fihi bi rifqin in za ka shiga shiga sannu a hankali da haka in ka shigo ka fara karatu ka dade kana yi kan asan kana yi eh kada ka fara da kai awa ɗaya awa biyu kwana ɗaya biyu ka ce he ka dawo hankalin kowa ya dawo da ga dawo gare ka wallahi akwai kuskure da an jiyo za a kure ka za a gane jarin babu to in za ka shiga shiga sannu a hankali shi yasa malaman da idan suka yi karatu kafin su fara irin garajen da muke yi dadewa ake imam malik da yayi karatun sa yayi karatun sa kafin ya fara karantar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dade suna muhawara da malamin shi kafin ya yadda in aka zo aka yi karatun aka yi karatun wata matsalar ta dawo ina ji rabi'atu ra'ayi in ban manta ba in aka sako wata matsalar dole za ta ne a makaranta sai malik ya ce ga shawara ga hadisi ga kaza a duba kaza a yi kaza a yi kaza sai a gama matsalar ta warware ranar da aka kare karatu sallamu kuwa sai ce malik zauna sai ce idan mun shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ma gefe ɗaya kai ma ja majalisin ka ka karantar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba su ilimi ka ba su karatu sai ce ai ba zai yiwu ba in ba da karatu kana nan a masallacin manzon Allah kana karatu ya ce babu abin da zai hana ya juyo kalle malam ya juyo kalle ya ce wallahi anta najmun kai fa tauraro ne Allah ya haska ka kana tashi ya ce dambe wani zai zo ya gasa da kai ya ce inda gaske kake ni tauraro ne daga kai ka kalli sama tauraro ba ɗaya ne a sama ba ko ba haka bane ba ya ce kuma dukkanin su sama ta wadace su ba sa gasa da junansu kowa ya san iya gurinsa a nan yake haka aka danne ma da haka ya fara ba da karatu kaga sai da yayi karatun sannu a hankali gani aka ya dace ya fito ya fara kuma da biyo yana yi sannu a hankalin bai dauka da zafi ba haka Allah madaukakin sarki ya sa albarka a karatun sa har goban ambaci malik duk duniyar musulmi an san mutumin kirki ne wata duniya ce ta yan shi'a suke ganin shi baya cikin mutanen kwarai amma duniyar ahlus sunna duniyar mutanen kirki duk inda aka ambaci malik wala an san mutumin kirki Allah madaukakin sarki ya zuban shi Allah ya gafarta mashi da haka dai al'amarin rayuwa duk abin da Allah ya hore maka sannu a hankali sai Allah ya sa maka albarka da haka dai maganar wancan ginin babu laifi kai kan ta man gida da zaka ji ka gamsu ka wadatu babu laifi idan zaka mai kyale-kyale kai mai kyale-kyalen da ya zama to na dole zai maka magani wannan kyale-kyalen kar kai kyale-kyalen da bai da amfani a cikin gidanka sannan manzo Allah ya ce a wajen ginin abu sannu a hankali kar ka kashe kuɗi sama da abin da yake ya kure ƙarfinka kuma daga ƙarshe ko ka kasa ka saida ko kuma in ka gama kuɗin ya ƙare da yawa za mu tadda an ɗauko gini da yawa masu ginin har suka koma ga Allah ba su ƙarasa shi ba ta ga wahala ce suka yi sun ɗauko abin da ya fi ƙarfin su to ɗauko daidai ƙarfin ka za ka yi ka shiga sai ka fi jin daɗi Allah ya samu dace babu rifki sai babin da yake magana akan bin al'amura shi ma dai sannu a hankali al'amuran rayuwa ma ƙara ko mu tsaya haka na babu rifki babin bin abubuwa sannu a hankali tausasawa cikin al'amura حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما ترمى الله صلى الله عليه وسلم تسي دخل رحط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗansu jama'a na yahudawa sun shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rahab shine mutanen da suka kai daga tara abin da yayi kasa ba su suka goma su da ake ce musu rahab wa kana fil madinati tis'atu rahabin ko yufsiduna fil ardi wa la yuslihu to daga mutum tara abin da yayi kasa ana ce musu rahab دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم من وش حديثه qalat aishatu aisha sai ta ce fa fahimtuha sai na fahimci me suke nufi da suka zo ka ce manzon Allah mutuwa ta tabbata kanka ko guba da masifa ta sauka a kanka fa qultu ni ku aisha sai na ce alaikumus sam wal la'ana kuma masifa da bala'i da mutuwa da tsinuwar Allah ta tabbata kanku qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce mahalan ya aisha wa asadna aisha inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli Allah na son sassauci a cikin al'amura baki ɗaya duk yadda abu ya kai tsamari Allah yana son sassauci yana son bu a hankali fa qultu sai nace ya rasulullah awalam tasma'a ma kalu baka ji abin da suka ce ba qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce qad qultu wa alaikum ni din ma'ana ce kuma da ku mutuwa ta tabbata kanku sai ce wa alaikum da kanku kuma shi mutuwa ta tabbata kanka kai ma mutuwa ta tabbata kanka ba an yi ɗaya ɗaya ba shikenan an wuce gurin shi manzon Allah baya tsoron mutuwa dan da tazo daga hannu yana cewa ma'arrafiqil a'la ma'arrafiqil a'la ma'arrafiqil a'la su ko Allah madaukakin sarki tayi walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su so mutuwa ba saboda barnar da hannunsu suka aikata duk wata kitimurmura a duniya da hannunsu ciki yasa ba sa san haɗuwarsu da Allah sun san ba kyau to kaga wanda baya son haduwa da Allah ya ma burin mutuwa kai da kake so kace mu hadu ai ba matsala an yi ɗaya da ɗaya kenan ko da haka kenan har idan wanda yake maka fatan masifa da bala'i bu a hannu duk sannu sannu a hankali sai a zauna lafiya kalau ta ce karkar addinin musulunci حدثنا مصدر قال حدثنا أبو أوانا عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عبد الرحمن ابن هلال عن جرير ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يأتي من يحرم الرفق wanda aka ɗauke masa sassauci yuhramul khaira an ɗauke masa alkhairi baki da yansa wanda Allah bai bashi tausasawa ba da bin amurmura sannu a hankali cikin ruwan sanyi to alherin rayuwa an zare a hannun wannan mutum da haka in kana son alheri a cikin rayuwa zama to kana da sassauci kana bin almura sannu a hankali babu gallazawa da takurawa حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن الاعمش مثله كما حديث فتن فتن وند ya gabata ne ya sama bai ma kawo shi ba حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أمر عن ابن عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا الله يتي من أعطي حظه من الرفق wanda aka bashi kasansa cikin sassauci da bin abubuwa sannu a hankali sama-sama faƙad u'tiya hazzahu min alkhairi to an bashi rabansa cikin alkhairi wa man hurima habbahu min ar-rifqi wanda aka haramta mai kasansa wajen bin al'amura a cikin ruwan sanyi a hankali faqad hurima habbahu min al-khairi an haramta mai kasansa cikin alkhairi asqalu shay'in fi mizanil mu'min abin da yafi komai nauyi a mizanin mumini a ranar gobe alkiyama idan za a auna ayyukan mu husnul khuluqi shine kyawun hali to daga cikin kawun hali shi da a ce kana bin amura cikin ruwan sanyi sannu a hankali hima kyan hali ne to wannan abin yana ƙara wa mizanin ka nauyi a ranar gobe alkiyama in za a yi mu'amala a ga kana da gaskiya a ga baka da cin amana ba yaudara ba zalunci ba zagon ƙasa ba hasada ba keta ba wane ne irin wannan abubuwa in ka tara su duk alkhairi ne a tadda ka mai amana mai mutunci mai mutunta na gaba mai karrama manya mai tausayin kananan yara mai mutunta abokan shi mai kaza waɗannan abubuwan an ka tara su kyawawan ayyuka ne ba abin da ya kai su nauyi akan mizani da haka inda zaka kwana kana sallah ka wuni kana azumi wani fi ka mu'amalantar mutane da kyawun hali wallahi ya fi ka alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki ya sa hatta aure manzon Allah waɗannan sharuɗan biyu ya sa dan ɗaya in ya zo ba ɗaya akwai matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan an yadda da addini aqida lafiya kalau kuma sannan ɗabi'un shi ɗabi'u ne abin daɗi abin sha'awa to a bashi in ɗabi'un ba shi da kyau kar a bashi saboda akwai tambal-tambal a rayuwar duniya wataƙila samu tambal-tambal a rayuwar lahira dole sai an samu kyawun hali kuma dole sai an samu aƙida mai kyau da haka duk inda mutum yake da sannu-sannu da limi-limi da sun kuyar da kai amma ya zama to mummunar aƙida gare shi mummunar ra'ayi gare shi cikin addini kar ku bashi idan kun bashi kamar yadda muka wuce a cikin sharhu sunna kamar kun katse zumunta ku ce da kai da shi duk wanda yake ba ahalin sunna bane ba mai addini bane irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye dukkan halin shi in ya zo neman aure kar ku bani in kuka bani kun cutar da yaro sannan kuma dukkan halinsa duk addininsa idan ba da kyawun ɗabi'a ne ma kar ku bashi in kuka bashi kun cutar da ita dole sai an haɗa waɗannan abubuwan guda biyu to manzon Allah da ya ce ba abin da yake da nauyi a mizanin bawa a ranar gobe alkiyama kamar kyawun hali wa inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki la yabghidul fahisha yana fushi da mutum mai alfasha shine zancen da bai da dadi a baki zancen batsa ne zancen lalaci kwatsam sun zama komai a bakin shi Allah yana fushi da irin wannan mutanen albazi wanda bakin shi bahi da sarki akwai batsa akwai ashab akwai labari mara daɗi zance mara daɗi ya faɗa an sun koyar da kai an kame kunne irin waɗannan mutanen Allah fina fishi da su baya son su masu shi Allah ce make su su daina hadathana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala hadathani Abu Bakar ibn Nafi wasmuhu Abu Bakar maula Zaid ibn al-Khattab قال سمعت محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن ابن حزم قالت قالت امرته قالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aqilu zawal hayati asaratihim ku dauce wa mutane masu martaba da mutunci kurakuran su aqilu zawal hayat ku dauce wa mutane masu hay'a masu martaba masu mutunci ku dauke musu me asaratihim ku dauke musu kurakuran su da tuntuban su wata riwaya ta ce illa fi haddin min hududillah wata kuma ta ce illa fil hudud duk laifin da mutane masu mutunci da kamala suka yi to a rufe wannan laifin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan haddi ne cikin haddin Allah madaukakin sarki wannan babu laifi a hukunta su akai shi amma yanzu me yake faruwa na aka sun haka ake ko yanzu idan mutum ya siffato da addini da yayi kuskure yan kato da gora suka kama haida da dara'a an samu matsala ana tahi da safa zaka ji breaking eh wani ba zai jira ba wallahi karfe ukun dare zai dora to Allah ya kama mutana sai munafukai sun yi kaza din Allah Allah yake saki to duk mutumin da ka san yana da martaba yana da mutunci idan ka gano kuskuren sa manzon Allah ya ce ari haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aqidu zawil hayat masu mutunci da martaba saboda dole ne a rayuwa a samu masu mutunci a samu wanda suke da karamci dole a samu wanda ake saurarawa idan Allah ya ma martaba ya ma mutunci ya kara kuma shedan yayi galaba akan ka ka fada cikin wani guri kafar ka ta zame maimakon mu tallata wannan laifin ya kamata mu kara mu rufe watakila sai Allah bar ma martabaka saboda akwai inda za ka yi rana ni ba zan yi ba kai ba ba sai to idan an zubar da mutunci ina wannan ranar za ta yi ba za ta yi ba yasa to duk wanda Allah ya mai alfarma ya mai mutunci a cikin mutane kan a zubar da mutuncin wallahi dadewa aiki ina tarbiyyar addinin musulunci amma wani za ka ga Allah Allah yake dauko hotar in aka yi rahin sa an kama shi an kwaikwaye shi ga yarinya a gefensa an ce ya lalata ya ga wani ya dauke shi ya dauke yare wani tsoro har kokari ke dauki tsarecin sai ya dora haka za ga an tsora a ce a yan izala ma ai suna kaza ko da an fara da ta ta ku yan izala ne ba kwai nan ta nake wani yayi kaza yayi kaza to ba a yi idan mutum yana da martaba yana da kima rufe laifin sa ake ko yayi a rufe laifin sai dai idan haddi ne zaka idan abin da ya ta'aziri ne ana da buƙatar a hore shi to wannan abin har alƙali so ake lokacin yayi akwai wanda mutabbar ta kai da an kai kotu an tsaya a gaba da kalila ga alƙalihi ma sun koyar da kai ya san masifar jarabawa ta kai ƙarshe to irin wannan in yi da yadda za a rufe kar abin ya je gaban alƙali inda yadda za a yi alƙali ya ruba masa martaba da mutunci babu laifi a yi wannan abu matsawar ba haddi ba ne cikin hudu haddi shine kamar haddin sata haddin zina haddin shan giya ridda ko kazafi irin waɗannan ba a duk abin da Allah ce hukuncin sa kaza ne in ya je gaban alƙali dole sai a yi amma duk abin da bai da takamaiman hukunci yankakke alƙali ne zai duba abin da ya dace a yi wannan ana rufawa masu mutunci ko sun je gaban alƙali don haka ba abin laifi idan shaidun da suka zo gaban alƙali suna da wani tabo suna da rahin mutunci da wai ba ma ki alƙali ta hihe da su to ina hedar da ya ce kaza da wani fito a kan garma garma tsohon dan ganye ne mai sai da bata a ka irin hida irin kuma ma karɓar shaidar su ina wani shi ma da ya fito a ga ai dama can wani tsohon mazinaci na ta aka yi ba aka da martaba da zaka ba da shaida a kotun musulunci ina wani wata ƙaddiya ƙare musu ƙarfi to ina wanda zai ba da shaida babu to jama'a ya kamata ku da bata mutuncin mutane masu mutunci masu kaza masu wahi wannan koda ya san yayi zai ji cewa tabbas Allah ya burwa masa asiri ya tsira da kyar sai ka yana nema kuma himma a bi masa haƙi na deprivation of character ko eh sai dawo yana kafafa yana ji martabarsa da furjininsa ta dawo to wani lokacin a cikin shari'a hatta cikin shari'a akwai siyasa ta zamantakewa a cikin al'umma akwai siyasa ta zamantakewa ba ko ake cin mutuncin shi ba to wani ma ba laifin ba zai kawai yaro ne maras kunya fitsararre zai ci masa mutunci ya kikta rigarsa ta uwa ta uba wallahi bai dace ba idan ma an yi kuskuren horon musulunci a rufe a kare a kilo zawul asarati asarati ne ko a kilo zawul hayati asarati ne Allah ya samu dace حدثنا الغداني أحمد ابن عبيد الله قال حدثنا كثير ابن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه kaushin hali da mummunan hali ba za a sa shi cikin ko menene ba sai ya bata wannan abin mutum mai bakar zuciya mai dunkulallen hali mara daɗin sha'ani kan tarare sai da aka yi kaga mutum ya baku ba daɗi fa irin waɗannan mutumin ba inda za ka ajiye shi cikin al'amari sai ya bata wannan abu wa inna allaha rafiqun Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne yuhibbur rifqa yana son tausasawa a cikin dukkanin al'amura to kai ma a cikin mu'amalantarka mu'amalarka a same ka da tausasawa حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده قال سمعت عبد الله بن ابي عتبه يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الله صلى الله عليه وسلم ينادى سنن كنيا من الازراء fi khidriha sama da budurwa a cikin ɗakin budurcinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita kunya da kamewa abin da yake gwada maka wannan babu shine ko da zaka bada labari ko da zaka yi tonan sirri da zaman to kana da kunya kana da kamewa kalmomin da suke fita daga bakin ka ya zama to akwai kunya da jin kunyar Allah da jin kunyar mutane to manzon Allah ya fi budurwa kunya budurwa fa irin ta da ba irin ta yi mutaren yanzu gaskiya al'amarin akwai ciwo a cikin shi suna sakewa da samari samari suna cin amanarsu yasa za ga kunya ta kwace musu haka gwamnatoci sun taimaka wajen kwacewar kunyar wannan ita da gaskiya da yarinya ta fara girma ta fara kaiwa shekara tara goma wallahi ware mata ku ake a gidansu wannan guri ne ake kiransa alhidr in aka ware mata gun kusan ba wanda yake mu'amalantar ta sai uwarta dan jifa jifa ne za ta shigo su gaisa da babanta ya dan mata amma faɗan da zai mata ya gaya mata abin da zai gaya mata uwarta ce za ta yi mai ta tarbiya ta hore ta sai ta shekara ba ta jimre namiji ba ta ga namiji ba don haka ran da aka ce fito ki je ki gaida babanki ko kakanki za a ganta fito da ta ga maza sun fita da tana tara ta jujjuya na za ta yi sai kaga ta fito tana nema ta harbe har mu lokacin muna yan yara mun fara girma wallahi akwai matan da in suka zo wuce nema suke su harbe akan titi saboda sun ga taron maza sun cika musu idanu to irin wannan matan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su kuma to amma yanzu gaskiya mun yi rashin sa'a watakil Allah ya sa gwamnatocin mu su gyara nasiha ta Allah ba su damar gyarawa a firamare ɗinmu an haɗa yara da manya suna mutsi-mutsi tare suke oyeniya tare suke langa tare suke guje-guje wannan babu barnar da za su faru amma daga lokacin da yara suka fara kaiwa firamare 4 5 6 ya kamata ya zama to ana nisantar su da yara masu waɗansu yaran wallahi tun suna firamare 4 5 suke balaga to yanzu kuma sharrin shine gaba ɗaya junior ne ma ake a haɗe maza da mata senior secondary schools kusan ina je a jigawa an kashe al'amarin bodin sai ɗan karatu kalilan an haɗe su maza da mata wallahi akwai barna a ciki inda wanda za su ba wa gwamnatoci shawara da mahukunta a taimaka a mai da makarantu tsarin da suke a shigar da tsarin diskulin da horo a killace maza a gurinsu daban a killace mata a gurinsu daban amma yanzu yarinya an sa mata jan wando ta wuce a gaban ku tun kirjinta ba komai har kirjinta ya fara tsoro har kirjinta ya girma a gaban ya za ku ce ta yi fiye sai zama to gaskiya na da matukar wahala tun ba ta san meye balaga ba har ta fara karnin balaga ta fara balaga ta juya gefanta kuma yaro ne saurayi ma na tasowar balaga ai barnar sai abin da Allah ya gyara da haka wallahi haɗe yara a secondary school musamman secondary school akwai barna wanda suke iya hawa social media su ba wa masu hukunci maganganu da shawarwari su ba su shawara da ta dace wallahi abin da ya dace adalcin da za a wa al'umma secondary ya kamata ya zama to an raba maza da mata idan gwamnatin jiha ba ta kuɗin da za ta ci da yan bodin gara a ɗora wa iyaye masu sha'awa su biya kuɗin ciyarwa ba ɗari da talatin da biyar ba ne a rana ɗari da talatin da biyar ne a wa uban yaro lissafi in kana so ɗanka zai yi makarantar godin a lissafa ɗari da talatin da biyar sau kwana ɗari da zai a wannan tafin ka biya iyaye da yawa za su biya wallahi za su biya saboda zirga-zirgar da ake da su a kan babur a biya hamsin a je a biya hamsin a dawo ka ba ta hamsin ka kashe a makaranta nawa kenan ɗari da hamsin so kare ka ba da ɗari da talatin da biyar a killace maka yarka ya zama to alal aƙalla an samu wannan kunya wala ina gani ya kamata masu wa gwamnoni shawara da masu wa kwamishinoni shawara a ba su shawara a taimaka akalla makarantun secondary school kar a haɗe maza da mata wallahi kunyar ita ce jari in an cire kunyar al'umma ta lalace yasa daga cikin abin da manzon Allah ya bambanta da shi a cikin annabawa jarin da yafi kowanne karfi cikin su shine akwai kunya duk inda mace ta kai kunya da kamiya manzon Allah ya fita kunya da kamiya to yanzu yarinya za ka ga idan ta a tsatse yake kuna kallanta tana kallon ku eh tana tafiya akan titi tun ba ta jin kunya za ta iya cire fiya wuta ta sha wata rake za ka ga tana shi saboda to ai duk abin da zai sa ta ji kunyar babu wallahi tun ba ta jin tsoron namiji ta hau bayan sa a babur ta yi kaza an cire wannan kunyar Allah lalata ta duk uwar da ba ta da kunya ba yadda za ta rena maka da ya zama to mai kunya ba za a samu ba wallahi kuma wallahi manzon Allah da kansa ya ce alhaya'u kulluhu khairun ita kunya baki ɗayan ta alkhairi ce babu inda za a samu kunya a samu barna a cikin ta duk inda kunya ta shigo alkhairi ce a ciki in an cire kunya an shigo da barna a cikin al'umma yawanci wannan kunyar da aka cire ya tsada ga abin mamaki zai mun yi magana da wani yaro a Facebook yara wallahi ya dauka hoto kala ɗaya ɗaya har guda hudu ɗaya a falon uwarta akan wani sita ya kama yaron guma sun ɗauki hoto ɗaya watan ya dafa kafaɗinta babu kaza ya ɗauka ɗaya watan suna tsaye suna tsaye kuma ya ɗora a kan facebook jama'a ku bani shawara wacce zan rike a matsayin budurwa aka ɗora a kan facebook shi ya fiya buƙatar shi wanda za su masa magana suka yi mashi ban sai da aka yi na ga hoton ya zo har kan shafi na sai na nuna masa na ce wannan shine maganin yar da ba ta jin maganar iyayenta kai kuma bashi ka ɗauka da sannu Allah zai saka musu ta hanyar da ba ka wallahi bashi to amma barna ce take yaduwa a cikin al'umma da haka yara da suke ganin sun cire kunya za su wato da maza saboda kun kare kandi ko dan kwana na wallahi wa cikin har wanda daliban mu na ATC wanda muke da abota da su za ga whatsapp din su sosai yarinya ta sa rigar da ake ta kandi suwaita an yi rubutu a baya yaro ya sun gunguma da ita ya dauke wato wasu askatar shi abin alfahari ne ke abin takeici ne a gurin ki babu yadda za a yi mutum mai mutunci da martaba zai aure ke ga kun haɗa ƙato ka faɗa da ka faɗa ƙirjin ki yana taɓa hannun shi kuma ya zo ce yana so ai da matsala za a sake lissafi hidda wanda bai sani ba da haka ke shi in yana ganin burgewa ce ke cutar ki ake amma me yasa ta yadda a yi haka ɗin saboda an zare wannan kunyar daga ciki da haka duk abin da za a taimaka kunyar ta dawo wanda suke karantarwa a islamiyoyi wanda suke karantarwa a makarantun boko yaran nan ake musu shawara shedan ne yake hura musu kai ba sa gane akwai matsala sai sun da gidajen iyayensu to amma dai idan an zare kunyar shine babban hadari Allah taimaka Allah tsare wannan kunya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashaddu haya'an yana da tsananin kunya min al-azra'i fiye da budura fi khidriha a cikin bangaren budurcin shi wa kana idza kariha shay'an idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kyankyamin abu arafnahu fi wajhihi muna gane abun a fuskar shi in an yi abin da baya so da wani lokacin bai fiye surutu da hanya amma kana kallon su zaka garansa ya ɓaci baya son wannan abu shi ne abin da 'yan zamani suke cewa body language ko to body language na manzan Allah in an yi abin da baya so take fuskar sa za ta nuna ko kuma ana abin sai ga ya miki a fasace to za su gane wannan abin kuskure ne sai a gyara ina ga anan zan tsaya duk da je kamar tsakiyar babi ne naga har mun ci kusan awa guda ko ko ba awa ɗaya ba ce ba to insha Allah ana zamu sai abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi abinda ya zaman to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin akwai sakonni kusan guda uku na farko dai akwai wata baiwar Allah da Allah ya jarrabe su suka yi accident sun je babban asibiti dan neman magani daga baya an yi rufarin su zuwa aminu kano kuma rahin lafiya ce da take da bukatar agazawa sosai kuma akwai karamin karfi don haka dai kafin in ci gaba da zagaya a samu yan uwa da za su zagaya bangaren mata a samu na su zagaya wanda suke wata su zagaya Allah ya bada abin da za su taimaka wanda Allah hore musu su taimaka da abu da yake mai kauri Allah madaukakin sarki ita kuma ya bata lafiya Allah ya taimaki masu jinya ta ya ba su hakurin jinya Allah ya kawo musu ɗauki cikin gaggawa sako na biyu shine yanzu da yamma dai ina zaune akan waya na dan dudduba sai na ga wata takarda da aka saka kamar majalisar zartarwa ta karamar hukumar hukumar ta yi wasu yan dokoki na cikin gida wanda tasirin su iyaka hukumar local government ne a cikin dokokin shine sun hana mani sun hana sukuwar doki a cikin gari sun hana masu a daidaita sahu guje-guje a cikin gari daga yau wannan abun doka ne duk wanda aka kai kotu za a iya hukunta shi a karkashin wannan abun a cikin kotun da suke kuma local government kuma da dokar da kuma local government ta yi matsawar a cikin area kuma local government aka yi kwadon kuma local government ne wannan abin da haka to su waɗannan bylaws din ba a sanin wani lokacin an yi su lokacin da speaker na wancan lokacin ina gama shi da speaker a yanzu lokacin da ya zo jawabi ya faɗi irin gudunmuwar da majalisar zartawa ta hukumar local government ta yi na waɗannan dokokin da cikin gida shawarar da na ba shi ne akan yi dokokin amma mutane ba su san da su ba sa tasirin dokokin ba a san su ba ganin dokar ayo gaskiya na ji daɗin yadda ta fito amma mutane sai sun taimaka doka take aiki a tsaya lalle a ga wannan dokar ta mamin an ci ƙarfinta an hana ta idan marasa kunya za su dage su yi ɓarna wanda suke daba da barna ya kamata su dage su yi fada da barna can Allah da ya halicci barna ya halicci mai gyara bai dare ba su zauna lafiya kalau masu barna dagewa suke masu gyara dagewa suke don haka a taimaka wa karamar hukuma mutane a jajirce a ga cewa lalle wannan barnar an kawar da ita daga cikin al'umma masu guje-gujen nan sun kashe mutane da yawa akan dawakai masu babura nan sun sha faduwa da mutane su lalata fuskar su su karya wasu su karya wasu a kafa sun lalata rayuwar mutane da yawa da haka idan an adaidaita sahu ko ɗan babura sun dame ku da guje-guje a unguwa baya buƙatar ku daki kowa baya buƙatar ku daki kowa mun wuce ina ma'u da wubi an rufe ku fi shayin la zanahu ko manzon Allah ya ce komai aka sa sun sauki a cikin sai ya gyara shi da haka idan mutum ya dame ku da guje-guje a unguwa ku gane shi ku kai shi duk kotun da take jigawa za a hukunta shi za a bi muku kadin ku da haka baya buƙatar su faɗa da duk mai gudu a unguwa akwai doka guman local government ta yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi lalle sun yi abin a yaba wanda ya muku gudu da doki a unguwa ya karya maka yaro ko ya lalata ma abin hawa ko ya tsora yaran ku kuna da haƙƙi ku yi karansa kuma za a bukatun ku duk wanda ya mamin yana da haƙƙin da za ku kai a mun abin masa haƙƙi shi wannan shine sako na biyu bacin wannan taimako na Na'am, da wani yana bada tsokaci takardar dokar da turanci aka buga ta, ana sake kira da majalisar karamar hukuma su sake fassara wannan dokar da kansu da Hausa a yada don mutane su san an yi wannan dokar za ta rage barna da yawa. sako na biyu na bara in shigar da sako inda inda bukata sai ka shigar sako na uku shine akwai wani yaro ya rubutu ban san gaskiya rubutun da ya ba dan ban karanta content na rubutun ba amma dai an ce ko Saddam Kafito ko ko Kafito ko wane ne dai ya yi rubutu akan wani ana ce masa ko gidan gala ko gidan waye ban san gidan ba ban karanta rubutun ba amma dai gaskiya wannan naga sun yi rubutu na goyon bayan abin da har daga wajen karamar hukumar hukumar na ga waɗansu sun yi rubutu suna ba da labarin cewa karfe tara gobe za a yi ga shari'ar shi a high court nake ji ko ta addinin musulunci ko high court ta turawa an dai yi karansa akan rubutun da ya akan gidan gala ya ji hankalin al'umma 'yan kungiyar sun yi karan shi ɗayan abubuwa guda biyu ne idan ya ci zarafinsu ya ci musu mutunci ya musu ƙazafi a kan abin da ba sa yi ya lalata musu suna wannan babu laifi 'yan uwa musulmi su mara baya su taimake shi a je a ba da haƙuri kuskure ne ya kuskure akan abin babu laifi ba wanda baya kuskure wata kil ya faɗi abin da ba haka ba yake wata kil ya faɗi ba daidai ba wata kil ya zalunce su babu laifi a ba su haƙuri a gaya musu abin da ya yi ba daidai ba ne ba a kyauta ba a ba su haƙuri idan abin da ya faɗa haka ne yana faruwa gidan galan baya taimaka wajen gyaran tarbiyya baya taimakon al'umma babu ci gaba a cikin adala mun hakuri afwan amin hakuri da Allah afwan da Allah idan abin da ya faɗa wallahi ban karanta ba in abin da ya faɗa gaskiya ne yana taimakawa wajen gurbatar tarbiyya yana taimakawa wajen lalata ko maza da ko mata ban san yadda gidan yake ba ban samu labarin gidan ma satin da ya wuce to idan akwai wannan gidan yana barna yana lalata tarbiya yaro ya ja hankali ya kamata lalle a mara masa baya abin da ya yi don taimakon addinin musulunci ba shi kadai ba ne don musulunci ya taya aiki community ya taya aiki tarbiyar yara ya taya aiki bai kamata a bar shi kwaya ɗaya ba wanda za su taimaka mai da addu'a su taimaka mai da addu'a idan muna da lauyoyi ya kamata su sadaukar da kansu su ba shi gudunmawa su ga cewa sun kwata masa haƙƙin shi ‘yan uwa wanda suke da lokaci ya kamata su je su ga yadda shari'a za ta kasance in abin a tausaya ne su tausaya masa in kuskure ne su tafi kuskure tare da shi su bada hakuri babu laifi masu da'awa suna yin kuskure a wajen da'awar su da aka yi kuskure a wajen da'awa a karɓi kuskure a bada hakuri in abin da ya akan daidai ne kar su bari a zalunce shi a cikin masa mutunci tare da cewa muna da kyakkyawan zato akan alƙalanmu na shari'ar kotunan musulunci insha Allah ba za su zalunce shi ba akan abin da yake daidai ne muna fata Allah ya taimake su shi ma Allah ya taimake shi in an ci zarafin waɗancan mutanen muna ba su haƙuri su yi haƙuri su ma su yafe Allah yana son masu yafiya in ba a ci zarafin su ba to lalle da izinin ubangiji Allah ba zai kunyata masu taimakon addinin shi ba Allah ya sa mu dace na alaikum assalam Na'am. Na'am. Ba zai Na'am. Eh mafi makwabcin da ba zai cutar da kai ba amma ba zai taimaka ma wajen tarbiyyar yara ba har yanzu yana da naƙasu a cikin rayuwar shi irin mutanen ne da kamar ba su san ciwon kansu ba irin wannan suna da ɗan sauki akan wanda yake sharrinsa ya fito fili sai ka nemi taimakon wani dan ya taimaka maka wajen tarbiyyar dala masu ɗan batutuwan da za su tattauna su yi haƙuri ko da daga bane sa tattauna mu dai kamar sako ne min isar Allah madaukakin sarki ba wanda za su ba da gudunmuwa ƙarfin gwai za su ba da gudunmuwa ina ji tana na akan facebook ina ji karfe tara ne aka ce ko? eh na eh na na eh so wani development din an ce hizba ta karbi sammacin ta yi photocopy don haka da kwamitin hizba za a tsaya a gaban alkali kuma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma wannan ba zai hana ba gaskiya ƴan uwa da suke ganin za su bashi gudunmawa su bashi gudunmawa ba dan koyo shi ne duk wanda ya taimaki addini yana da buƙatar kar a bashi shi da duk wanda ya abu dan taimakon addini kuka bashi shi da to wani guyar su sai ta yi sanyi wani guyar su sai ta yi sanyi duk wanda ya abu dan taimakon al'umma shi kar a bashi shi da wani lokacin abin da yake ba mu wahala kenan wani zai ga gabarna ana yi a cikin al'umma amma idan yayi magana sai a bashi shi kadai wanda yasa waɗansu suke jin tsoron su yi magana amma matsawar dan gyara mutum yayi magana kada a bar mutum shi ɗaya kai wannan abin zuwa ƙarshe yadda mabarnata suke dagewa su nemi haƙƙinsu babu abin da zai hana masu gyara su jajirce wajen gyara al'ummarsu dama faɗa ne da jayayya tsakanin barna da gaskiya ba za a taɓa daina ta ba da haka in dai ba su gaji ba mai taya shedan aiki bai gaji ba ya kamata mai taya Allah madaukakin sarki aiki kar ya gaji kuma duk abin da ya faru ihdal husainain ne ko dai a ci zarafinka a ci mutuncinka ya karayu Allah madaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka ka dalilin wannan abu ƙarshen gallaza wadda za a yi maka za a kashe ka ne kuma insha Allah kana da sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka duk wanda yi dan Allah a hanyar Allah wala bai da wata asara da zai da haka inda wanda zai taimaki hidan zai jajirce ya kamata wanda zai taimaki Allah maɗaukakin sarki ya jajirce amma abu abu abubuwa a hankali kamar da muka karanta babin mu yau kada a je wa alƙali a mai hayaniya a hayaniya a kotu a nuna rahin ladabi a nuna rahin ya dace wannan ba cikin tarbiyyar musulmi yadda ake shiga kotu cikin mutunci da mutunta kotu da tsare dokokin kotu wanda zai je ya je ya mutunta kotu ya tsare dokokin kotu kar ya yi hayaniya kar ya abin da zai nuna cewa bai da ladabi amma yana so ya mara wa dan uwansa baya ya ga cewa insha Allah dan uwansa ba shi kadai bane a cikin wannan matsala din Allah ba da ikon taimaka Allah ya agaza mu na mallan na kana ta daga hannu na'am
wani duk wanda suke niyya sun da cewa wannan ba shi bane kawai Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Hmm.
Ita ma ba kawai ta sa ba ya kamata a ta ɗan wani mataki.
Na'am. Na'am. Hmm. Na'am. Eh, wato shi wani lokacin gaskiya abubuwan guda biyu ne suke tafiya su hukumomi sukan yi dokoki sannan al'umma sukan taimaka wajen tsaron dokokin nan yanzu ciyaman da kawunsuloli sun maka doka kawunsulolin na bana ji sun wuce su goma ko su sha ɗaya ba zai ba su zagaye maka gumar lokal gaman duk asabar da ladi ko juma'a da asabar su ga idan da ina ne ake yin mami ba ake su bane ba amma mutanen unguwa kaza idan kun ga za a yi mamin ku je ku samu jagorar yan mamin din to lokal gaman ta yi doka ta hana kar a yi a unguwarmu in ka yi za mu yi karanta da haka idan ya yi kai tsaye ya sunanka wane ne dan gidan wane ku je ku shigar da shi kowace kotu a jizayen ku karin shi da aka ita lokal gama za ta ba ku gudunmawa ta ba ku goyon baya saboda dokar ta ce kuke tsarewa sannan yan unguwar da kuka taimaka musu masu san Allah a unguwar na ce masu san Allah eh masu san Allah a unguwar za su taimaka muku lalle su ga wannan dokar ta sake ita lokal gama ba za ta yi doka ba kuma ta biyo cikin gari ta ga an tsare doka dole ku yan unguwar ku ga cewa dokar ta yi tasiri a cikin unguwar ku na yi magana ta ne don in taimaka wa lokal gama ya zama to dokar ta yaɗo an san da an buga ta ana ganta a facebook ta yi ta yawo ba ta kira whatsapp ta yi ta yawo amma dai ya kamata mu da muka zo karatu mu san dokar kowa isar da sakon a unguwarsu in an ga za a yi lalle akwai doka idan mun kai kowace kotu da take goma lokal gama za a hukunta wannan doka din Allah madaukakin sarki ya samu dace mu ne zamu bada gudunmawa sai mun bada gudunmawa doka za ta zauna kowace irin barna sai mun ba da gudunmawa za ta zauna Allah ya samu dace duk kungiyoyin mabarnata wallahi kungiya gare su yanzu idan ka zo ka taɓa wani mabarnaci kungiya za ta tsaya mashi da lauyoyi marasa kunya da akwai wanda ya ce a kawar kafar da gwamnatin Najeriya ya kamata a yi revolution amma duk kungiyoyin lauyoyi sun taru sun ce za su ba shi goyon baya saboda me za a tarwatsa ƙasa za a yi yaƙe-yaƙe za a zubar da jini asara za ku yi to za mu ba shi goyon baya to ya kamata kenan kuma da kuke da saƙo kuke ganin ya kamata al'umma ta zauna lafiya ta wa Allah biyayya dan Allah ya tausaya muku ƴaƴan ku su taso da tarbiyya da mutunci ya kamata kuma ku tsaya tsayin daka in wancan zai tsaya kai masa tsaya babu abin da zai hana maras kunya ya tsaya da kafarsa kuma kai mai tsoron Allah ka ja da baya yasa Umar dan Khattabi yake cewa ba a buƙatar saurayi malalaci a cikin addinin musulunci wani lokaci yana tafiya kawai ya ga wani saurayi yana tafiya lamamo lamamo lamamo kaɗa masa bulala sai haɓa kana saurayi in za ka yi tafiya a ganka kamar ƙasa tana motsi ba da hayaniya ba amma a ganka ana ganin an ga jigaggen saurayi duk a tsaye eh in azuwaki za a yi aje na kara kuku a bakinka a san da gaske ne eh. sai mutum ya ga cewa kuma kana dan tirani din nan kana dan weight lifting kwanjinka a bude yake yadda in ka bude ya tsille riga ka tsille yana gani zai ta'ala baka hakuri akai kamata saurayi mai addini ya kasance shi yasa Umar daga cikin abin da ya nasara har a cikin arna bai yadda ya zama to solo biyu a cikin arnan zai yi abin da aka yi da wanda suka musulunta suna jin tsoro amma daga ran da ya musulunta ya ce zancen a ɓoye musulunci an daina a fili za a yi musulunci saboda mai zarci ne ya hori kan dan farauta ne jarumi ne kuma zangame man jahil haka Allah madaukakin sarki yayin shi da haka in ka tun karo ga Umar ne ka ga da baya in ka tun karo ga Umar ne ka ga da baya wannan babu za a za a yi ba za a ke da hukunci ba da haka ya kamata saurayi ya zamanto yana horonsa ya zamanto yana da karfi yana da jajircewa yasa aka halatta cikin wasan da aka halatta akwai musara'a kokarin kokowa da tsalle-tsalle da dauke-dauke da daga nauyi ba dauke-dauke na sasha ba daga nauyi da wata rutun a ga kwanzinka ya cika kana da karfi ba ka da tsoro akan ƙarya wala ya kafu na billahi lauma tala'im to sannan za ku samu damar da za ku addini zaman lafiya kalau in babu wannan wallahi mabarnata sai sun hana ku zama a cikin gidajen ku Allah ya sa mu dace masu dai taimakon da ne kamar manzo an zagaya ba kan sai ya ƙara zagayawa Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am eh eh kwarai da gaske masu gidaje a bakin kwalta da suke ajiye suminti a kan titi da waye ana ba da labarin wani ya faɗi jiya har ya karya hannun shi da Allah duk wanda ya ajiye yashi a kan titi ko kayan aiki inda yadda za a yi a tattara a maida shi gefa a kara gara a yi hakuri a ba wa leburori naira ɗari biyar ko dubu ɗaya su ɗauke kayan su maida gefe a bar haƙƙin hanya wannan shi ya fi alkhairi ina ji shekara ɗaya da ta wuce ɗaya daga cikin masu karatu majalisun yan ba da labari ya taba kan babur ɗinsa bai san an zubar da yaji ba ya ciki wannan yashin ya faɗi shi ma ya karya hannu wanda muka yi ta masa addu'a a cikin wannan majalisin to inda abin yana haifar da barna mutane za su zo ba su san an ajiye ba a samu kuskure ya kamata in ka ajiye kake sanin haƙƙin mutane kai ma kake kwashewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace